أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله قراتمنا نظم الإمريدي زام تاشي باب النعتي babi da yake magana akan na'ati a kafin mu shiga na zamal imridi kai tsaye me ake nufi da na'ati me ake nufi da na'ati shi na'ati abinda ake nufi da na'ati a nahau ko kuma a ce abinda ake nufi da na'ati a loga shine kamar ka ce siffa siffa yadda zaka bada siffar abu shine na'ati saboda wani ana ta karatun nawa ana cewa na'ati na'ati sai ce wai shi na'atin nan ka menene saboda ni na san halin mutane na shi na'ati shine sifa an a aluga to a nahawu ma na'atin sifa ne shi kuma an ce a nahawu a na'ati sifa shine kalmar da ta biyo bayan wani suna wanda wannan kalmar ita ce take karin bayani game da yanayin wannan suna shine ake nufi da na'ati shine mai matanin ajrumi ya ce an na'atu tabi'ul lil mau'uti shi na a ci yana bin abin da ake siffanta shi ne. Duk lokacin da aka zo ana siffanta abu, to kalmar da ta biyo baya wanda take siffanta wani abin to dole ta bi abin da take siffantawa. Kamar ka ce mi, kamar ka ce ba gane ba ko? Ya ce to fi raf'ihi a cikin rufu'arsa. In ka ce ja a zaidun, zaidu ya zo. To siffa sai ka ce ɗawilun dogo. To kaga wannan ɗawilun ɗin, tunda aka ce ja a zaidun aka yi masa rufu'a ko? to tunda tawilin nan siffar zaidu ne ko to dole ta yi irin wasalin da zaidu yayi fi raf'ihi wa nasbi ya kan nan nasaba sai ka ce ra'aitu rajulan ko ra'aitu rajulan na ga wani mutum sai dai ka ce tawilan nan na ce wannan me na fara bada misali ja'a zaidun ko eh to ja'a zaidun sai dai da manit tawilu eh saboda zaidun din mu'arrafi ne sifar ma kamata zamto mu'arrafa in ka ce ra'aitu rajulan sai ka ce dawilan ka bayyanta kaga ya yayi na sawa sai ka ce marartu bi rajulin na hadda wani mutum sai ka ce karimin mai girba tunda karimin din siffar wanda ka da shi ne ko to wani abin shi ake kiran na'aci duk abin da zaka siffanta shi to siffar da ta biyo baya dole sai ta bi shi shi yasa ce wa kafurhi yace wa ta'arifihi yace kai har a cikin ma'arifar sama in suna sananne ne ka ba shi siffa sananniya watan kirihi hakan nan na kira sama na kira sama in suna na kira ne shi ma siffa ta zama na kira duk zai bada misali gaba ta kulu zaka ce kama zaidun al'aqilu zaidu ya miƙe al'aqilu mai hankali kaga nan da yace kama zaidun kaga zaidun ai sanannen suna ne ko mu'arrafi ne sanannen suna ne ai tunda sunan yanka ne ko sai ce al'aqilu ba zai ya ce kama zaidun ya ce aƙilun ba ka bayinta in ya ce aƙilun kaga ba mu'arrafi ba ne ya kawo shi na kira wara aitu zaidan na ga zaidu sai kaga al'aƙila ko al'aƙila saboda mai zaidan mu'arrafi ne kuma kaga sun yi wa maratu bi zaidin al'aƙila ya ce wal ma'arifatu kamsatu ashiya ita ma'arifa sunan da za a san shi kamsatu ashiya abubuwa guda biyar ne shi wannan na kira ɗin mun gama da shi a baya to wannan shi ne a na'ati a takaice to za mu ji mai imamul imridi zai faɗa wani haske zai ƙara mana akan abin da ya shafi na'ati ya ce wannan atu in ma rafi in lemur mabe ya udu lilman uti au lil muzhari an na'atu in ma rafi'un limudmari ya'udi lil mauti aw limuzhari annatu shi na ati shine suna da yazo dan ya bayyana safar wani abu ai wani suna imma rafi'un imma ya zamto mai rufu'a ne kawai inda imma ya zamto rafi'un mai rufu'a ne limur limudmari saboda wani lamiri kawai inda tunda lamiri ai yana iya zama a matsayin marfu'i ko limud marid saboda wannan lamiri duk zai bada misali ya'udu lil mauti wanda wannan lamirin zai koma zuwa ga abin da ake siffantawa ka bayyanta aule muzhari ko kuma ya zamto an bayar da shi a matsayin sa suna na zahiri kamar me kace baka gane ba ko fa awwalul qismaini minhu ittabi man utahu min ashratin li arba'i yace fa awwalul qismaini minhu ittabi man utahu min ashratin li arba'i fa awwalul qismaini ɗaya daga cikin kashin shi na aci din saboda me yace maka na aci din zai iya zonto lamiri ko saboda ya bayyana kuma zai iya zamtowa suna na zahiri to farko din zai dauki maka wanda yake suna na zahiri fa wal qismaini ɗaya daga cikin wannan na aci guda biyun nan yace minhu ittabi man utahu ka bi bayan man utahu wanda kake siffanta shi min asharatin daga siffofin nan guda biyu guda goma li arba'i ka bashi siffofi guda hudu abin da yake nufi siffofi guda goma min asharatin li arba'i min asharatin daga goma li arba'i ka bashi siffofi guda hudu duk lokacin da ka samu kamar misali duk lokacin da ka sami wata jumla wanda take nuna wani abu da ake siffantawa misali ba mu misali da wata kalma ka gani sai mu bata wannan sufofi guda goma misali sai ka ce ja'a rajulun dawilu ko ja'a rajulun dawilu kaga wani mutum dogo ya zo ko to farko ja'a rajulun da kace rajulun din da kace na kira ne ko ba na kira bane dawilun kaga siffar ba ta zama na kira ko to kaga anan a tsakanin mu'arrafi da na kira kaga ka bashi siffa na kira ko ba gane ba da kace ja'a rajulun sai kace dawilun ko ai dawilan ko ja'a rajulun sai kace dawilun kaga anan dawilun dinan farko da kace ja'a rajulun rajulun din ba marfu'i bane mai rufu'a ne ko to siffar sa ba sai kace dawilun kaga kaga tarin yayi muwafaka da shi ta tiktami ta rufu'a ko dawilun siffa ɗaya ko? Na biyu kuma da kace ja'a rajulun ɗawilu, kaga rajulun ɗinan na kira ne, kaga ɗawilun ɗinan shi ma na kira ne, kaji abu nawa, abu biyu, da kace ja'a rajulun wani mutum ya zo, sai kace ɗawilu, kaga farko rajulun ɗinan mafuradi ne, ko ba mafuradi ba ne, ai ba jami'i ba ne ba ta sinawa ne ko, to sai kace ɗawilun shi ma siffar sai ka kawo ta mafurada. Nawa? Uku, da kace ja'a rajulun dawilu wani mutum dogo ya zo kaga farko rajulun nan namiji ne namiji ne ko dawilun nan ma da kace namiji ne baka ce dawilatun ba ko to shi yasa ya ce maka to tsakanin na'ati da man'uti to siffofin nan da suke guda goma a tsakani to guda hudu zaka bashi ai mun ci da suka hudun ko da kace ja'a rajulun dawilun kaga ja'a rajulun ɗawilun kaga yayi muwafaka da rajulun nan ta cikin rufoyi ko ba masa fataha ba ba masa kisra ba ba masa dauri ba kaga yayi muwafaka da shi ta nan ko da kace ja'a rajulun ɗawilun kaga yayi muwafaka da shi cikin nakira kaga rajulun nakira ne ɗawilun shi ma nakira ne ko da kace ja'a rajulun sai kace ɗawilun kaga yayi muwafaka da shi cikin mufradi rajulun mufradi ne ɗawilun mufradi ne ko da kace ja'a rajulun ɗawilun kaga yayi muwafaka da shi cikin muzakkari ne namiji ne ko ɗawilun ɗin shi ma muzakkari ne kajin su kaji sufofin sun fita karatun ya ɗanyi tsauri ko yawa to ko ka gane da tsakar da Allah yawa yace to fa yace fa awwal qismaini minhu fa awwal qismaini ɗaya daga cikin kashin guda biyu minhu ittabi man utahu ittabi man utahu kabi wanda yake siffantawa na'atin nasa min asharatin daga siffofin nan guda goma li arba'i ka bai siffofi guda hudu fi wahidin min aujihil i'rabi min raf'ihi aw kafdin aw intisabi yace fi wahidin min aujihil i'rabi min raf'in aw kafdin aw intisabi to kaga siffofi guda goma nan da muka siffanta su yanzu ko da baka gama gane su ba to in Allah da yanzu za ka gane su yace fi wahidin min aujihi al-irabi ka bawa abin da ka siffanta ɗaya daga cikin fuskokin al-irabin nan fuskokin al-irabi guda nawa ne al-irabi kashi nawa ne ba kashi hudu bane to fi wahidin min aujihi al-irabi fuska ɗaya daga cikin fuskokin la'irabin nan guda hudu yace min raf'in idan abin da kake siffantawa mai rufu'a ne to siffar ba ta zamto mai rufu'a kada ka ce ja'a rajulun sai ka ce ɗawilin ko au kafdin ko kuma kafara da cewa kai marartu bi rajulin sai ka ce ɗawilin kawai awin tisabi ko kuma nasba in cewa kai ja'a rajulun sai ka ce ɗawilin karatun ya sashe fita yace sai ta fi wahidin min aujihi al-i'rabi ɗaya daga cikin wannan fuskoki na la'irabi na raf'in ya ma zama mai rufu'a ne au kafrin ko ya zama mai kafara a winta sabi ko ya zama nasba kaza mai nafradi wa tazkiri wa biddi wa ta'rifi wa tankiri kaza min al-ifradi hakan nan kuma cikin mufradi shine min al-ifradi idan abin da zaka siffanta mufradi ne to siffar ma ka masa mufradi ka bayinta kawai da in ce ja'a rajulun ja a rajulun kaga mafuradi ne ko to siffa sai ka kawo ta ka ce dawilun ka kawo ta mafuradi ko kasirun ko ko da'ifun to siffar ma ta kama wata zikiri hakan nan ta zikiri in siffar namiji ne to siffar ma ta zama da kace ja a rajulun sai ka ce dawilun ba ka ce dawilatun ba ko ko ka ce kasirun ba ka ce kasiratun ba amma da cewa kai ja a imra'atun fa sai ka ce dawilatun ko yawwa to duk abin da zaka siffanta to yayi muwafaka ta waɗannan abubuwa guda hudu ka fahimta wa biddi hakan nan wajen kishiyar ta zikiri shine kamar ta anisi kenan ko in mace ne to siffar ma ta zamto ta mace wata arifi eh wa biddi wata arifi wa tankiri hakan nan kuma ta arifi ko tankiri ka fahimta da cewa kai ja a zaidun sai ka ce al'aƙilu ko saboda mai zaidun mu'arrafi ne siffar samadu ta zamto mu'arrafa shi ne wata arifi watan kiri ka ƙaulina ja al-gulamul fadilu ka ƙaulina kamar kamar muka ce ja al-gulamul fadilu wannan yaro mai girma mai darajar ya zo in ka kalla za ga ya kafa ya hada wannan fusfufin gaba daya guda hudun da aka ce ka bashi kaga ja'a gulamul fadilu kaga al-gulamu kaga mai rufu'a ne ko to kaga siffar ma aka ce al-fadilu kaga ta mai rufu'a dai kenan ko ja'a al-gulamu al-gulamu nan ai mu'arrafi ne ko gashi al ko to ja'a al-gulamu kaga al-gulamu nan mu'arrafi ne kaga siffar ma ta zama mu'arrafa al-fadilu nawa al-gulamu nan mufradi ne siffar ma ta zamto al-fadilu nawa algulamun nan muzakkari ne alfadilu siffar ma ta zamto muzakkara ba ce alfadilatu ba ka fahimta yace waja ma'ahu niswatun hawamilu to zai baka misali kuma na mata yace waja'a ma'ahu niswatun hawamilu waja'a yazo ma'ahu tare da shi niswatun akwai mata hawamilu masu ciki to kaga nan da yace ja'a ma'ahu niswatun tare da shi akwai wasu mata hawamilu masu ciki kaga nan niswatun mata masu kaga kaga an kawo su da rufu'a to kaga siffar su ma hawamilu kaga ta zamto mai rufu'a ka fahimta da aka ce niswatun na kira ne niswatun ka ce mata suwa ke da ba san su ba ko to siffar su ma sun to hawamil me me wannan hawamil sai ta zamto me sai ta zamto na kira da kace ja'a niswatun ma'ahu niswatun tare da shi akwai mata ko niswatun dinan ai niswatun dinan jami'i ne ko to kaga siffar ma ta zamto hawamilu masu ciki abu na uku shine na karshe na hudu kai shine na karshe niswatun dinnan mu'annasa ne mata ne ko to jami'in ma sai zama hawamilu ba ce hamilu ba ka bayinta yau wato haka ake siffa duk lokacin da zaka siffanta abu to ka tabbatar da yayi muwafaka da abin da zaka siffanta wajen wajen fuskoki guda hudu shi yasa aka samu bambanci tsakanin na'atis sababi da na'atil haqiqi ka san na'ati siffa kala biyu ce akwai na'atil sababi akwai na'atil haqiqi yanzu wannan duka karatun da yake maka yana maka magana akan na'atil haqiqi ne siffa ta haqiqa niswatun hawamilu kaga siffar ne ta haqiqa ko yauwa to ina zan Allah da kuma zai maka magana akan na'atul sababi yanzu ne yayi magana akan na'atul hakiki yace wasani alkismaini minhu afradi wa in jaral man'uti gaira mufradi a yace wasani alkismaini minhu afradi wa in jaral man'utu gaira mufradi yace wasani alkismaini ɗaya kashin kashi na biyu minhu afradi shine kasance mufradi wa in jaral man'utu ko da wanda ake siffantawan fa ya gudana gaira mufradi wanda ba mufradi ba ne ka fahimta wasaniyar kismaini minhu afradi shi na farkon shine mufradi wa in jaral man'utu ko da man'utin sa ya siffanta gaira mufradi ba mufradi ba karatun zai fita a gaba ka fahimta waja'alhu fi at-ta'nis wa at-tazkiri mudabiqan li muzhiril mazkuri waja'alhu fi at-ta'nisi والتذكير مطابقا لمظهر المذكور وجعله كسنيا نعتي صفة كنا في التأنيسي أتكين تأنيسي والتذكير كوكما أتكين كسن توسى نمجي مطابقا يزمتو ياي مطابقا مطابقا شيني داتي وكو لمظهر المذكور بس صف بيّن روانا أبن دا أصفن تاشي أبايا كابا يمتا سبو داكا a wajen ta'anisi da tazkiri to ka sanya shi mudabikan yana mai mudabaka mudabaka shine abu ya dace kwabo da kwabo limuzhir almazkuri saboda mabayyanar wannan abin da ake siffanta ake bada siffofin nasa to zai baka misalin wannan baitoci guda biyu wanda kamar zaka ce to ya haka ya karatun yake yace misaluhu qad ja'a hurratani ka fahimta mun dalikun zawjahumal adn abdani ka fahimta yace wa minhu jaa hurratani mundalikun zawjahumal abdani to anan da yace maka wasaniyar kismaini minhu afradi ko wa in jaral man'ut ghayra mufradi ko yace koda man'utin ya bayyana ba mufradi ba to siffa za ta iya zuwa mufrada ka fahimta to anan yana so maka magana ne akan na'atus sababi akwai na'atul haqiqi akwai na'atul sababi yace misaluhu misal zaka ce kamar kace ja'a hurratani ja'a hurratani yayaye guda biyu sun zo shine hurru kamar a ce mutumin da ba bawa ba ko sai kace ja'a hurratani yayaye guda biyu masu yanci sun zo sai kace mun dalikun zaujahuma kaga mun dalikun zaujahuma wanda zaujahuma mijinsu mun dalikun ya tafi kaga anan da kace ja a hurrata ni mataye guda biyu sun zo ƴaƴa to sai kace mun dalikun ba kace mun dalikatun ba ko ba gane wannan abin ba zau shi namiji ne yawa saboda shi namiji ne a a ba saboda haka bane abin da yasa anan na'atin sababi ne kaga zaujahuma wannan mijin nasu shi wannan na'atin ai mun dalikun na'ati ne ko siffa ce ko to yana siffanta zaujahuma ne
da mijin nasu ba da mijin nasu yake ka fahimta yawa to na fahimta yawa to ka gane atis ka gane na atis sababi ko to wannan shine na atis sababi ka fahimta wannan shine na atis sababi kusan wannan duka na atil haqiqi ja al gulamul fadilu na atil haqiqi ne saboda mai alfazilu direct yana siffanta wannan algulamun ne shi kuma na atis sababi zai zo amma abin da ke gabe ke siffantawa ka fahimta duk lokacin da ka ga na'aci siffa tana siffanta abin da yake baya ne to sunan sa na'atul haqiqi in ka ga siffa kuma siffar abin da take yake gaba take bayarwa to sunan sa na'atul sababi ka fahimta nan da yace wa zakiru ko yace yace ja'a hurrata ne ko mun dalikun mun dalikun zawjahuma kaga wanda mijin nasu nan ya tafi ka fahimta mun dalikun zaujahuma abdani to kaga nan abdani wanda suke bayi guda biyu ko to kaga zaujahuma wannan mun dalikun din sufar zaujahuma ne ka fahimta ka fahimta eh yace misaluhu ata gulamun sa'ila zaujatuhu an dini hal muhtajila yace wa misluhu ata gulamun sa'ila zaujatuhu an dini har muhutaja muhutajila yace misalin shi ma na atis sababi ata gulamu sa'ila kaga sa'ilatun ne ko zaujahuma zaujatuhu ko to kaga sa'ilan nan a tagulamu yaro ya zo sai ka ce sa'ila ma'ana sa'ilatun zaujatuhu to kaga sa'ilatun nan ba gulamun din take siffantawa ba ba gulamun din take siffantawa ba sa'ilatun nan ba gu- ba- ba- ba gulamun take siffantawa tana siffanta zaujatuhu ne ka gane wannan wannan din kaga a tagulamun sa'ila zaujatuhu to kaga nan sa'ila din nan yana siffanta zaujatuhu ne yawwa to shine to wannan shi ba na atis sababi ne shine wa misluhu atal gulamu sa'ila zawjatuhu misalin sa kamar kace ata gulamu yaro yazo wanne yazo wanda zawjatuhu matarsa sa'ilatun mai tambaya ne an dini ha muhtajila game da lamarin addinin ta wanda ake bukata a wurinta ka fahimta to wannan shi ake kira na atis sababi duk lokacin da kaga siffa ta zo amma abin da ke gaba take siffantawa ka fahimta kamar ka ce ja a zaidun abuhu ka'ima ko ja a zaidun abuhu ka'imu ko kaga ja a zaidun zaidu ya zo sai ka ce abuhu ka'imu ko to wannan shine a na'atu sababi eh na'atu sababi to ka- to kaga wani misali kaga wani misali na'atu na'atu sababi suka ce yustasharu sadiqu sadidu ra'ayhu ra'ayhu kaga yustasharu sadiqu ko ana neman shawarar aboki as-sadidu ra'ayhu wanda ra'ayinsa ya zamto mai kyau kaga as-sadidu ra'ayhu ko kaga as-sadidun nan as-sadidun nan kaga yana siffanta ra'ayin nasa yake siffanta ko as-sadidu ra'ayhu kaga ai ra'ayuhu sadidun ne ko in ka kalla za ka ga kaga as-sadiqu as-sadiqu as-sadidu ra'ayuhu yustasharu as-sadiqu as-sadidu ra'ayuhu ana neman shawara abokin da ra'ayinsa mai kyau ne to in ka kalla nan as-sadiqu ba aboki ba to as-sadidu ra'ayuhu wannan as-sadidin ba siffar abokin bane a'a siffar ra'ayin nasa ne ko ba gane karatun ba ka fahimce shi ko eh na takaita ban duba qur'ani sosai ba wata gida da mun samu misalan su irin wannan na sababin za a iya samun misalan su da yawa a cikin alqur'ani wallahu ta'ala alam Allah dai sa an fahimta eh